والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم من أسر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسط الباقية لا زالت إلا الأولى راكية كافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن أحمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواس قلوب الأقراب فريد الدهري على الإدلاج حاتم الهتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مصدق سدد الله خطانا بالظاهر والباطن بجاه رسول الله ورضي الله عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من مهلكة الدنيا الانتهائية يا همة الشيخ اهدري لنا بحظ المحضر والتعريف بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله yau muna zama na ɗari da tamanin da tara a cikin mu na jawahirul ma'ani muna tafiya ne akan yadda me ake kira rela raddallahi mun shiga cikin wannan zumin da za mu warware da taslimi da radda da duk dai da tafwidi da itimadi me ake nufi da su wannan babin yana tarkata duk waɗansu abubuwa ne a warware ma ga yadda suke ga silansu ga shi ko da bai da ƙarfi da yawa amma ga abin da ake nufi da shi dai amma ma'ana ka gane matsayin ubudiyya da ibadatu wa tafsirar da anillahi azza wa jalla yardan Allah ma'anarsa shi ne tarko sau ɗaya nahu wato a ce Allah bai fushi da kai ba to ya yadda da kai kenan fi ma jirihi alaika min al'adara daga cikin abubuwan da ke gudanarwa ga mutum in dai Allah bai fushi da kai ba to an yarda da kai ne bale talaka hukumu ya za yi idan mutum ya gamu da radar lahi ya talaka hukumu zai gamu da hukuncin Allah bilfarahi wa sururi yana da farin ciki da sururu wani kana halaku fi koda kuwa a cikin koda a cikin wannan ya halaka amma zai gamu da farin ciki a wajen ubangiji kuma domin zai iya samu mutum yana iya halaka a cikin kuma yadda Allah kamar ai mutane suna halaka a kan sun yadda da Allah Allah ya da su kamar wajen yaƙi ai mutum ai kamar a cikin wani zubi ne yake zuwa musu to amma kuma akwai da yardan in ta rigaya wajen ubangiji shi kenan kawai lissirkin muhabbatihi saboda gaskiyar soyarsa wala ta mana zawalu sha'in ba abin da zai wani tamanni guri na zawalu sha'in gushewan wani abu min ma fa'alahu bihi cikin abin da aikata min dararin na daga cutarwa a ta ya kun huwala zai dafa uhu a ubangiji shi zai tunkwade masu aza wa jalla wa tafsirin ridda hukuncin ridda ya haka ne kunnan wa tafsirin ridda ya haka ne tafsirin yarda kuma da hukuncinsa kuma ƙadirihi da da ƙudurarsa watar kuskuri shi ne barin fushi lima kuma bihi alaika da abin da ya kamsa hunci da shi a gare ka augaire ka ko wani ka ya zama ba ka fushi saboda hukuncin da ya sauka kanka ko waninka fatastawa inda kalmadar wala munafi sai ya zamo an samu daidaituwa wajen cutuwanka ko amfananka walan tasiru ila ta hakika zala makami babu abin da ke saduwa zuwa wajen tabbatar da wannan makami illa bi kamale zuhudika shi kuma gudun duniya ka ce take sawa ka samu wa kamalu ragabatika fihi da cikan kwaɗayinka li'ajalihi don Allah lali shay'in ya'udu alaika minhu ba don wani abu ka amfana da shi ba fai gibu an karwaito dare to sai Allah ya ɓoyantar maka daga barin ganin cutarwa wannan fai da amfanarwa kawai kayi don zatin Allah ne wa yasqudu an tamiza sai a sarara maka da tamiza tamizi bai nahuma tsakaninsu min zatihima daga zatinsu hubban wa bugudan wajen so wajen ƙi illa ne kunan hubbu wal bugudu min ajali sai in son da ƙin ya zama an yi dan zatin Allah ne fatakun fi zalika lillahi wannan sai kasance ya kuma lillahi billahi ma'allahi tafsirin tafoidi fawwala lamari zuwa ga Allah ko tarko tadbiri shine rashin juye wani abu ka bar shi yadda ya zo fi jalabin na fai wajen ka jawo amfanarwa au dafa darrin ko ka tunkuɗe cutarwa walau tamanna fadanin an sayan fihi ko da ka yi buri na samun fadala daga aikin da za ka yi limaliman min sauke taddiri saboda abin da mutum ya sani na daga rigayen taddiri subhanahu wa ta'ala yadda Allah ke tafiye da lamarinsa fala mahisa alama kaddara husulihi babu abin da ya shafi akan abin da yake jiyowa na saduwarsa na fa'an audarrar wajen amfanar ko cutarwa wala sai bilali ma kaddara nafi babu wani abin da mutum zai iya yake da iko wajen kore shi nafa'an amfanarwa ne zo maka audarran ko cutarwa ne duk daga Allah ne kabara sannan ya la tarku tadbiri to babin da ya kamata sai dai ka bar neman wannan wayan misali wahu tafidu shine kafa wallamar wajen Allah ba ka buga ba sai ka buga ka buga ba an abu ya zo kau ka ci ka bar Allah kara sai ba irin Allah ya san bahaushe ba sai ya dan gwada ya gwada ya gwada duk wani guri ya ce ya bar Allah ba yawan wannan ba tafoidi in abu ya zo kawai shi kenan ba sai ka yi wani kumbiya na dabaru-dabaru ba in ka bar wa Allah shi kenan wa tafsir taslimi lillahi shi kuma ma'anan kaga tafsirin rida bi hakami wa makadiri tafsirin tafoidi tafsirin taslimi duk kusan iri ɗaya ne amma da bambanci kowanne akwai ma'ana yanayinsa da bambanci wa tafsiri taslimi kaga taslimi kamar shi tafwidi tafwidi kamar shi ne yarda amma ridan ridan lahi da rida da ya kame ka yadda da shi yadda da kai ka yadda da shi cikin lamarinsa duk kusan abun haka haka ke tafiya huwa tarkul munaziyatul maqadiri me ake nufi da taslimi shine ka bar jayayya da kadaran Allah shine taslimi salliman salam ko tamanniyan wajen guri ka bar munaziya ne da makadiru na ubangiji wajen guri ko aiki ko jalabi ko dafayi ko afkowa ko nafayi lima sabaka saboda abin da ya zo maka azamin takadiri ka sallama wa Allah duk abin da zai faru yana cikin wayannan ɗin amma ka sallama wa Allah shikenan lima sabaka azamin takadiri ya zo jalla waqti yarihi da yadda ya zaben maka fi sabiƙi azali tun daga azal ɗinsa lema kaddara ƙo'ihi saboda abin da ya kaddara wajen abkonsa au adami ko ba a yi niyya a baka min ba wato ko jalaban ko dafan ko ko na fayan wal munazi'atu shi jayayya a cikin wannan kullaha dukansa haramun haramun ne na larifina a wajen arifai lianna saboda ka imanin arifai ya sha bamban da na mutane imanin arifai arifi mutum ne amma ba irin mutane ba saboda matakin da ya taka ai ba irin kowa ba ne kuma kowa dole mutum ya yada kowa dole mutum ya yada masanin duniya kujerar da taka ya zama professional a gurin da yake in ya zama professional a aikin jirgi misali ba irinka ba ne in ya zama professional a aikin gwamnati kai ba ka aikin ba ba irinka ba ne kun mutum ne amma shi ya aiwatar da kansa akan wasu abubuwa wanda ya yi a nan ya samu digiri na farko ya sake samun wani digiri na biyu ya sake samun digiri na uku ya akan aiki ɗaya kai kuma baka samu ko ɗaya ba ba irinka ba ne to haka arifai suke haka arifai suke abinda suka sani sun yi nisa wanda kai baka san shi ba saboda haka ba irinka ba ne ashe bajin haushi in an faɗi abin da baka sani ba bajin haushi in kuma ka ji haushin to ba kai wa kanka adalci ba in an ce a rufai ba irin kowa ba ne gaskiya ne ai sallansu da sallan kama ba iri dai ba ne ba iri dai ba ne in ka ce allahu akbar kana kiyaye bangaren shari'a ne bangare ne ne saura hakika allahu akbar a kujeran ka na mai karatu Allahu akbar Allah mai girma da ka ce ka ke to Allahu akbar nan nan da ka fada ka san kullu ma shi wallahi rafaltuhu duk abin da ba Allah ba za ka sake tunaninsa ba yin tunaninsa a wannan gurin haramun ne kana da ƙarfin iya ɗaukan wannan to kaga sallan musulmi ne kuma labulinka ya yi daidai ba an kassama ba ne a waiwaye a bangarensu waiwaye bai yi ba shi ne abun wani munaziya kula haramun da la'arifina liyanna ha domin imma abasun waiwaye a jayayya cikin lamarin Allah ko ya zama a kaiwa a sa auɗama'un ko kwaɗayi kama ta ƙaddama kamar yadda ya gabata fallan yabka illa taslim babu abin da ya saura sai dai a miƙa wuya zuwa ga Allah wotar kulmunaza ce shine rashin jayayya ubudiyatan ta ibada la ta dalaha ila shayin baban da zai hudu zuwa gare ta jalaban audafan ko wajen jawowa ko wajen tunkudewa fai da kulu daga nan ne zai samu shirkul a garabe wato shirka na kwaɗayi waɗamau shi ne samar da mutum wajen kwaɗayi wal'abasu shi ne koma da mutum wajen wasa wa tafsirul islamu lahu shi kuma tafsiri na miƙa wuya jallawala ko iskadul haulu shi na kore istislamu kenan a cire dabara a cire ƙarfi babu la haula wala quwwata kenan shine istislam taslimu tarkul munazi'ati lil maqadiri al istislamu shi kuma fitar da la haula wala quwwata minka ba ka da ƙarfi ba ka da dabara komi ka sukar ma Allah hatta ta kuna har mutum ya zamo kalmar yati bayyana ya dai gasilika ka zamo kamar mucece a hannun mai wanke ka kaga kana iya ɗaga nu baya yiwa ko haka da ka shiga cikin lamarin Allah kalmar yati bayyana ya dai gasilika yuqallibuka kaifa sha'a duna khitare zai juya ka yadda yake so ba zaɓi wala iradatan ba ba nufi wala holan babu dabara wala watan babu ƙarfi la'annaka fil haqiqati domin kai a cikin haƙiƙa la hola laka wala quwata haka ya kamata kaga arida arida bi hakamin التفويض التسليم الاستسلام kenan kaga suna kama da istislamu da taslimi kaga suna kama na'am wa innama yadda wanda ma zalika min dawa in nafsul ba domin ganin kana da wani dabara ko kana da wani ƙarfi wannan kiranye ne kawai na ƙarya nafsul kaze ba wa min sha'niha yana daga cikin sha'anta al-intiyadul luhami jawwa zuwa ga mota falan yabqa ila tarku dawa babu abin da ya saura illa tarku dawa sai barin dawa wa ta'dibin nafsi da kuma yi wa rai ladabi min inqiyadi zuwa ga jawa wal wahami zuwa ga wahamu wa raddiha da juyuwanta ila mahabbal ubudiyyati khalisati lahu ya za ka yi ka dawo ko koma tsantsan bauta halisa azza wa jalla wallam yabqa illa al-i'timad wallallah ba abin da ya saura sai dogaro ga Allah azza wa jalla ya ɗaukaka ya buwaya wannan rija tafwidi taslimi istislamu kenan wa tafsir al-itimadu alaihi ma'anan tafsirin al-itimadu dogaro kuma kaga duk a hausa sai kaga abu ne ne tawakkuli tawakkuli tafwidi taslimi istislamu duk za ka ce mi ƙauya mi ƙauya yarda mi ƙauya yarda ba shi da yalwan harshe da za ka yi masa fassarori irin haka to amma kaga a larabci zai baka hanyoyi masu yawa huwa hudu da kalibi al'itimad alaihi hudu shine natsuwan zuciya sukunan wajen natsuwa min littarabi bi qayyimatihi wajen raurawa na tsayuwarsa jalla wala wa sabiqu tadbirihi da rigayen tadbirinsa wa ikhtiyarihi da zabinsa wa tabriyan da kuma nisantansa min damai gaban kwadai kamalan wajen cika wal abasu da wasa kama ta kaddama kama inda ya wuce wa kullu hazil maqamatu dukkan wayannan maqamai mutajazibatun ya zamo jazba ce ba'daha bi ba'd shashinta da shashi walan ya qadiru ala istifaiha babu da zai zai kasance wajen cikanta kamalan wajen cika ilil arifuna arifai ne suke iya cika wannan arifai su suna iya cikawa Allah ka samu cikinsu kullu ma sakanta ila shay'in duk lokacin da ka natsu zuwa ga wani abu dunan lahi azza wa jalla in ba Allah ba ka'ina ma kana koya ka kasance faƙari ta mata alaihi ka dogara ne zuwa gare shi ka dogara zuwa ga Allah to sukunin ma'anar sukun me ma'anar sukuni ko hudu na kalbi shine na tsohon zuciya wasu tsara da samu bi wujudi ma sakana ilai samu abin da ya tabbata a gare shi wal ildirabi da cutarwa ildirabi motsi wal shatu da ɗimuwa wal huzni da bakin ciki inda fagadil maskuni ilaihi idan aka rasar da abin zama zuwa gare shi ومن كان على هذا الحالي دون ya kasance a wannan muhalli ma gairin layi tare da wani Allah wa kullun ila ma sakana ilaihi kowanne ya kai kenan wajen abin da natsu da shi wa halakihi da halakansa mahaƙaƙun ya zamo ya haƙiƙantu da samun rashin sukuni na Allah kenan la mahalatan ba makawa wala matsama lahu ba shi da kwaɗayi fi darkil salahi cikin riskan tsira alkamil cikakke wannan kana sukuni ilallahi duk wannan natsuwarsa ta kasance huduinsa zuwa ga Allah ne azawajalla wa anasahu bihi ya kaɗaita da Allah duna shayin siwahu bayi da wani sai Allah وكله الله عز وجل الله zai wakiltar da shi la tadbiri uluhiyati zuwa ga juya uluhiyarsa wakti yarihi da zabinsa wata wallahu Allah zai jibanta zan masa lamari bil inayati da ina al'azaliya ta azal wa manahahu Allah zai masa kyauta mala ne hayata lahu wanda ba shi da iyaka min al-ahwal al-aliyya daga cikin halaye madaukaka wal maqamat saniya da maqami madaukaka wal akhlaq zakkiya kuma da akhlaq tsarkaka tsarkakekkiya wala tas'al amma yajidu hunaka ba za ka tambaya amma yajidu abin da ka sami shi hunaka nan ba min al-farahi na daga farin ciki wal lazzati da jin daɗi wa sharafi da ɗaukaka wa riɓati da ɗaukaka aidan wala ya alamu gayatu ba za ka san gayansa ba illajin lazi ta fadalabi sai abin da aka fi aka fifita ka da shi ya zamo ka fifita da abu walan hid bi hazil maqamati ba kuma wanda yake kiyaye wannan irin makaman العارفون في عارفين li'in khila'ihi ilallahi saboda curonsa daga wani Allah zuwa ga Allah min jami'in malabis ne daga dukkan riguna na kaunu wata ɗahirihim da tsarkinsu min nazari ilaiha daga kallo zuwa gare ta lahazatan kallo aƙalla mafi ƙaranci awa kasarar ko mafi yawa farajau ilallahi azawajalla sai suka koma zuwa ga Allah ya baya ɗaukaka bi asrari muhtadifatun da sirri muhtadifatun wanda yake tafiyar da amma shi abinda ba Allah ba magmuratun an lullube shi bi shuhudi da ganinsa gaibatun an laujudi an ɓoye shi an laujudi ga barin samamme sai wallahi sai Allah azza wa jalla muqayyidatun amma da bai bai inda hu a gurinsa fi hadarati cikin hadaransa jalisatun an zauna da shi ala bisa da tafridi da akan shimfidan nan na kadaita bi arwahil mudaharati da ruhi mai tsarki min alaiqin naga na daga alaka na alajisani zulmaniya wanda aka yi masa da baibai da jismu na duhu shine gangan jiki muta'aliyatun madaukaki amma ya fi duha abin da ke sauka an ɗaya rani gabarin tashi fi real jabaruti a dausai nan na jabarutu munazzahatun mai tsarki amma yi ƙudahu abin da yake kushewa fi hubbiya cikin sonta ake kunna fi hubbiya cikin sonta ko kuma da shauƙiha da cikan shauƙinta ilahi jallawa ala ya ɗaukaka ya buwa da'iman haka yake gobilu ƙuli da kuma hankali mutaharatan mai tsarki mini da hawa wanda ba son zuciya da'imatu sai mai yawan tafiya wal fikri da tunani wal nadari da kallo fi masnu'ati cikin yadda Allah ya san'anta shi jalla wala multaqidatul asrari wanda ke tsintan sirrori na hikimati hikimansa fi halki cikin halittarsa bi qulubin da zuciya karkamula wanda ya cika ta ha wato raya ta bihi da shi je kada ila alaƙati da yanke komi da komi wata tsahiri da tsarki nuna lairadati irin nan nufi wani in khilayi da irin tsarkin nan na fita anil ma'alufati akan banda mutum ya saba da shi wugaddul basari da rintsedo an jami'il mawjudati daga dukkan wani abu samamme wuqufiha da kuma tsayawanta ala hududul adabi ta tsaya kan haddi na ladabi baina yadai halikin arzi wa samawati a gaban mahalicin samai da ƙasai bin fusi zakiyati da rai tsarkakekkiya mutmainatun na tsatsiya an jami'il idrabati ga ya kore duk wani abun buƙatuwa ɗahiratun tsarkakekkiya mudaharatun zahir tsarki mudaharatun tsarkakekkiya munhaliyatun wanda ta fita anil hawa gabarin son zuciya wa shahawati da sha'awa wa bil ajsadi da jikuna mustagariqatan babi wanda wani bangare ya shiga wal kullu da duka la takhtalifu naha shi'aratun babu wani abin da ya saura ko da kaman gashi wala zaratan ko zarra ana khaidimatul khaliqi daga hidiman na na khaliqil mawjudati mahalici abin samanni walam ka sani annan lazi hajaba al khalq abin da ya hajjabar da halitta anillahi ta'ala daga abin da ya hajjabar da halqun wa'alam annan lazi hajjaba khalqu anillahi abin da ya hajjabe mutane ga barin Allah ko sukunihim ila gairi damuwarsu da wani Allah shine ya hajjabe su gaban Allah din walaula zalika ba dan haka ba la ra'auhu kulluhum bi basairihim ayyanan da kowa zai iya ganin Allah eh abin da ya sa bai wan annan ladhi wannan abubuwan da aka gaya ma to annan ladhi khalaq al khalq annan ladhi hajaba al khalq wan hijabin da ke tsakanin ai kafin mutum ya zo duniya ba ai ba abin da ba sani ta ma shigowarsa duniya wannan hijaban ne suka yi mara yawa domin an samu agaral ya sa sanin allah ya canza amma kafin a zo duniya sanin allah a canje ke ai kowa ya san allah to tun da koya zuwa ka tara mara wasu kaya sai kawai ka gane ganin wani ganin akwai wani ga babanka ga mahaifiyarka ga kaza ga dan wanka ga wane ga wane wannan abubuwan duk su ne hajjabahun anilayi aka tsare su walakin na babun filijiya shad min babin amma tare da hakan wasu sun fi tsananin hijabi akan wasu wal kullu kuma duka fil inni hijabi an ala hadisawa sun shiga ala hadisawa listihalatul musafati saboda kore nisa wal amkinati da makani wal jihati anu da kuma ana ganin sa waje kaza Allah shi ne kaza irin wannan waina ma zalika wannan binisbati ma jibal abdu gwargwadon yadda aka tsare bawa ne an shuhudi daga shuhudin su subhanahu fa daifatun wasu jama'a hajabahum hubbu duniya son duniya ne hajabe su wal inkibabu alayha da rubda ciki akan duniya wa za a azam na hijabu wannan yana daga cikin hijabin da yake ƙara nisantar da mutum gane Allah. Waɗaifatu, wasu kuma hajjabahun manin layi a zaujalla, abin da ya hajjabe su gabarin sanin Allah shahawatin sha'awansu, wa a gara na manufansu. wahawahum da son zuciyarsu wani fusin da kuma nafsu wa haza adana min laula wannan bai kai na farkon ba wanda a duniya walinki babu alaiha yawa azam na hijabi kenan yawa wannan kuma bai kai wancan ba wadaifatu wasu jama'a hajabatuhum al-akhiratu lahira ne ya tsare su wani wa yanayi ne ai lahiran suke gani ba sa ganin Allah wahuriya kusuriya da yan matan da ke gidan aljanna da niman da ke gidan aljanna da ginin da ke gidan aljanna wa alima azabiha da kuma azaban da ke cikin jahannama wala khawfu da tsoro min darakati jahannama wannan shi ma hijabi ne kaga waɗaifatu wasu jama'a hajjabatun anillahi abinda Allah ya hajjabe su sukunum ilal ulumi wato natsun su zuwa sun san ilimi wal ma'arifi sun san Allah wal asrari suna da sirori wal anwari an ba su kaza wal ahwali an ba su kaza wal maqamati an ba su kaza li kauniha kasancewanta hiya maqasudun min Allah dan wannan shine manufansa a wajen Allah azza wa jalla wa talabuhum minhu neman su ke fom yaskununa lahu judiya sun sun natsu ne saboda Allah ya ba su wannan wa daribuna li faqadiha suna buƙatuwa saboda ba su same ta ba wala arifuna suko a arifai har wahala da wujub kulla sun keta wannan diga ba ruwansu da duniya ba ruwansu da nafsu da sha'awa da hawa ko ba ruwansu da aljanna ba ruwansu da tsoron aljanna ba ruwansu da tsoron wutar jahannama ba ruwansu da neman makami a komi sun tattare gaba daya Allah shi ne manufa to shi ne abin nema su ake kira a harifai wajala su ma Allah su abokanan zaman Allah ne azza wa jalla ala bi sa'adi shuhudi a shimfiɗa na ganin Allah wa tabri min ru'yatil hawali sun kubuta gabarin ganin wani hali wani makamati na makami wani iraya ya da nufinta li'annaha domin ita min jumlatul akawani yana da gaskin jumla na kaunu allati haraju anha wanda aka fitar da wai na ma kana la'awaluna abin da ya kasance daga awaluna azamu min ba'din wa na farko wanda aka fara magana na duniya da yin kibari alaiha mimman ba da hijabi a cikin wanda suke bayan su a cikin hijabi wannan ne fi girma liyanan muhajabu bil hijabi lawali domin sun samu hijabi na farko sun bi duniya duniya a yi shemali ko yawa ya sun fada kansa kuma wal hijabu sani hijabu na biyu harakul awala ana keta na na farko ne bi zuhudi da gudun duniya kaga zuhudu kuma tarkun duniya ne faqad wa alaihim dariq dariqud dawai nafsi sai aka keta musu wato hanyar nan na hawa nafsu wal hawa wan nafsu fajabu sai suka samu hijabin a wa ala hijab salis na uku harqul hajibaini sun keta hijabai guda biyu faƙada alaihim dariƙa sai aka yanke musanya na lazzatun naimi jin daɗin aljanna da'iman fahajjabu suka samu hijabi ko na uku sai wa ahalin jabrabiya na hudu haramu salasa sun keta na uku wa ƙadau dariƙa sun yanke hanya na iradat dafa'i ba ruwansu sun kore menene a rifata wal manzilata bi husul magamati illa anna salasa al'ulayni amma na ukun nan na farko hajjabu bi zulmati aini masa hijabi da zulmu wal akharina sauran kuma hajjabu anillahi an tsare su ga Allah azza wa jalla bi anwarin da hasake wa kullaha dukkan su mustawiyatun an daidaita su haisu lamin zuru ilallahi wanda ba sa ganin Allah wa man haragal hujja ba kullaha wanda aka keta masa hijabi duka nazar ilallahi ta'ala biyan basirati zai ga Allah biyan basirati wujuhun yawma zin ila rabbiha to shine Allah ya nuna mana وما تفسير وما تفسير الإقامة النفس لله أيوان ري دن ذات الله على ما يريد كما يند الله يكنفي فور كم مرادي عبودية شيني أيوان فور كم shine tsayuwa bin muradi da muradin Allah ubudiyatun wajen ibada da ajali dan shi wafti gai waje dan neman yadda zatinsa biska da raja'i ba neman ba yana neman wani abu minhu alal ibadati yayi ibada dan a biya shi ba fakat la annahu ya kadau rajahu ba yanke rajayin sa mana kanudan saboda Allah ba zai yi masa ba min hairi daga alhairinsa ba haka yake nufi ba ba yana neman a biya shi ba ne ba ya cire ba ne don ya isa a don allah ne don za a iya cewa tun da ka ce ba ka son aljanna to ai ka raina abin da Allah ya baka kenan in sha ba na yi ne dan ba na son aljanna ba sai dan aljannan ba ita ce a gabana ba Allah ne ya yi yadda ya so da ni fai na zalika ainihin kufri in dai wannan ne an aka ce ya yanke ƙauna ne daga rahaman Allah kafirci an nunhiya an hukuma an hana eh wai na ma yasqudu raja mutum yana iskadi rajayi ne an libadati don ibadarsa ne ta ta khallasa ibadatu don ibadata zama ta Allah ce larabi an shirkil ajarabi kara ce an yi don ajiya wayar julhaira yana yi ne don neman alhairi na rabi daga ubangiji na mahal da fadale wala karami gwargwadon da ubangiji ya so wala taqanud ko min rauhin lahi ko yawa wa rajau shi rajai hu suna zani billahi shi kyakkyawan zato ne ga Allah limahu alaihi min mahasin sifatil azima daga abin da yake kai ni daga kyawawan siffofi a lazimatun mubawaye wa marajawo shi kuma rajayi linaili shai mina duniya don samu wani abu na duniya a min lahirti ko daga lahira ko damon shi kuma kwaɗayi ne in larifi na wajen harifai wa kulluhu dukkansa haramun haramun ne rajawo linaili shai mina duniya ka yi abu kana neman don a baka a wannan inda larifi nasa ba wajen kowa da kowa yawa lima alima sauƙi ta kadiri saboda ba turo muka abu ba sai ka san cewa Allah ya yi abin ne ya aka turo maka wa ƙasamtu filazal wa azal da rabon sutun azal fala maɗa maufi ne ne malami ya ƙadar mutum baya kwaɗayi cikin samun abin da ba ƙaddara masa ba kama la haufin fauci ma ƙaddara husuli kaman babu tsoro saboda abin da ya tsere maka daga ƙaddaran abin da ya faru fahishe rajawun ba da haza to wani abu ne ake kiransa rajayi bayan wannan wa ma huwa illa husnul zanni ba wani abu sai husnul zanni bihi ta'ala bi kadai damai da yanke kwaɗayi minhum fi naili malam ya kadar cikin samun abin da mutum baya da iko wa kadau ittihamu da yanke tumansa min fawati ma kudira cikin fautin abin da aka kaddara masa ballan yabka babu abin da ya saura illa talhisil ubudiyyati lahu sai talhisi na mutum ya ibada dan zatinsa alama yuridu abin da ubangiji ke nufi bi hukumin shar'i da hukuncin shari'arsa din farakatin huzuzin saboda rabuwar hazi wa kada ihtiyari ma'ahu da yanke zabi ta da shi wa mubayan iradati da kuma mubayana na irada ma iradati tare da iradan Allah wala yakun ma'ahu mutum da ya zamo tare da Allah ne kalma ya ta bayyana bi gasili ya zamo ya yarda da hukuncin ubangiji kamar mace ce a gaban mai wanke shi kaifa ya sha zai juya shi yadda yake so fala yara li nafsi haulan ba shi da wani dabara wala watan ba shi da wani karfi waya qamu tasliman zai zama ya miƙa wuya li hakamin da hukunci tajari alaihi min gairi karamatin wanda za ta gudu da ta gudana a gare shi min gairi karamatin lishai mina ba tare da wani karamin wani abu ba fayin sabbat idan ta zubo a lehi a gare shi jamilu adrari ta zuba wansa dukkan wani cuta allati jarat alal wanda yake gudana a kan halitta ma ta'allamat minhu sharatan gashin kansa ma ba zai ji nauyinsa ba saboda ya riga ya ɗauki abin da yake wajen Allah lima ta haƙaƙa saboda abin da ya tabbata min ƙayyumi ya ci a mahabubi saboda tsayuwan abin so wa haza min lahwali yana daga cikin halaye allati ya mahabdin mawahil ilahiya ita ce tsantsan ita ce tsantsan kyauta na ubangi laisal kasbi la sabila ba a neman wannan a tara shi walan yastakmiluhu man fi adana lahzatan wa ba wani sai cike shi man fi adana lahzatan min al-iltifati nafsi wanda yake da adanan laza wanda yake da iltifati li nafsi aw wallahi ko na Allah azza wa jalla anna lana Allahu zalika ubangiji ya ba mu wannan nema da fadali da tsantsan kyautarsa amin bijahi sayyidina muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai mu tsaya na Allah ce mai kyau ai ba dan zunubi ba ba dan zunubi ba duk wanda ya mutu da kafasa zai tashi shiga aljanna ba dan zunubi ba da kafan mutum zai tashi shiga aljanna zunubi ne ya ce hajjabi mutum to ba dan rashin islamic da tafoli da ikimadi da abubuwa ba babu abin da za ka ga Allah kuru-kuru kamar yadda kake ganin sa fi dari fi dari al'akhirati qabl majika ila hadhihi al'alami اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولك والخاتم لما سبق ناصر لك العادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار الذي لا تنتهي ولا زال ولا أبد الزمن وكان ضربة في كل عدد بعدد ما في لمك واحد أحد سبحان ربك رب الحمد لله فاتحة